أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اختفى أثره واهتدى بهديه وانتهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi a yau muna ashirin da hudu ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai. wanda mun fara kai gilli-gilli ko kuma mun fara kai kusan ƙarshen watan Ramadan. Wanda ya dace da Laraba 29 ga watan shida miladiya aihuwa Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2016. Kamar yadda muka saba a irin wannan lokaci daga karfe uku zuwa karfe hudu na rana muna gabatar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci na Imam Malik da yake garin Yamai a karce na wadata muna cikin suratu Ali Imran ajiya mun tsaya aya ta 161 a yau ma za mu sake maimaita wannan aya daga nan za mu dora da yarda Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikhlasi cikin dukkan ayyukan da muke gabatarwa kuma Allah ya ba mu dacewa da sunna ta manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya samu kyakkyawan karku malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ce wa ma kana li nabiyin bai dace ga wani annabi ba an ya gulla kamar yadda muka faɗa a wata ƙira'a jiya ko an yi ghalla muka ce ƙira'a wadda ta ce an yi ghalla shine tana da ma'ana guda biyu ko ya zamanto fi'ili ne wato sulasi mabni lil majhul ko mabni lil maf'ul bai dace ga wani annabi ba an yi ghalla wani mutum yayi kokarin ya yaudare shi ya ci amana ya sace wani abu ma'ana ko da kana zalunci akwai mutanen da bai dace ka yarda zalunci ya shiga tsakankanin ka da kai da su ba mutumin da an ce mutumin Allah ne mutumin gaskiya ne mutum ne mai mutunci mai daraja bai dace a ce a yaudare shi ba a ci amana sai ko a yi zalunci a sace wani abu cikin na ganima shine an yi ghalla sai zamanto sulasi ne wani ya yaudare shi sai zamanto nan an ba da labari ne amma hani aka yi ga mutum in yana da imani ya ce yaudari annabin Allah hani aka yi ga mutum in yana da imani ya yaudari masu jagoranci da aikin addinin Allah duk da yake yaudara ga kowa haramun ne ina fata an fahimce ni ka yaudari kafiri bai halatta ba ka yaudari musulmi bai halatta ba to kuma ka yaudari malami na Allah bai halatta ba balle har kai tunanin ka yaudari annabin Allah ina fatan kun an fahimta ba wai don saboda ya halatta bane shi yasa aka ce wa makana li nabiyyin an yaghulla ba an yughalla ko kuma wa makana li nabiyyin an yughall sai zaman to fi'lin nan ruba'i ne nan ba mabni ne lil majhuli ba a'a an yughalla a danganta shi min aghallahu idza nasabahu lil ghulul idan ya danganta shi zuwa ga cin amana domin nan sai ya zaman to hani ne a tohomci annabi a danganta tohoma zuwa ga annabin Allah cewa ya ɗauke wani abu na ganima kafin a yi rabo. Mummunan zato ne ga annabi shi ko abu ne wanda yake kai mutum ga halaka. Annabawa Allah ya tsare su ba za su yi zalunci ba, don Allah ne ya zaɓe su, zaɓe ne na Allah, Allah kuma ba zai yi zaɓen tumun dare ba, irin kai ɗan adam kai da baka san abin da zai zo zuwa gaba ba. amma in mun karanta an ya gulla annabi yayi yaudara bai dace da shi ba kaga nan wato ko mu ce sababin nuzul waɗansu mummunai sun sa tsammanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka a kasance shi na shugaba ko kuma munafikai sun tuhumce su don ba su da zuciya mai kyau sai Allah ce wa man yaghlul duk wanda ya ci gululi ya ci bima ghalla yawm al-qiyama zai zo da abin da ya ci gululi ran tashin al-qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat za a sakan kama kowace rai da abin da su ta aikata kowace rayuwa wa hum la yuzlamun sannan su ba za a zazumce su ba sai Allah ce afa man ittaba ridwan Allah أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Allah ya ce har yanzu ana magana ne akan abin da ya shafi yakin Uhud afaman ittaba ridwan Allah shin wanda ya bi ko yan nemi yarda Allah subhanahu wa ta'ala, kaman ba a bi sakhatin min Allah, kamar zai kasance kamar wanda ya dawo daga hushi daga wajen Ubangijin shi, kyacewa shi ne sakhat, Allah ya hushi da mutum. Shin mutumin da yake nan kaman muƙarana ce shi ne ake ce ma uslubul muƙarana, shin mutumin da ya tafi yaƙi wajen neman yarda Allah, tunda jama'a guda biyu ne suka tafi wajen yaƙi. muminne sun fito daga madina suna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala su kuma kafirai sun fito daga makka suna neman wato biyan bukatocinsu su bauta marayukansu su nemi fansa kaga waɗannan suna neman yarda Allah wannan kuma suna neman abin da zai sa su dawo da fushin Allah shi ne Allah ce afa manitta ba ridwan Allah shin wanda ya fi neman yarda Allah abin da yasa ake samun yarda Allah ridwan Allah yarda Allah wanda ya bi yarda Allah ma'ana wanda ya abin da zai sa a samu yardar ubangiji shine bari taba ridwan Allah kaman ba bi sakhatin min Allah yanzu ana misalta shi a kaman tashi da wanda ya dawo daga fushi na Allah mutanen Makka da mutanen Madina suna zama dai ba za su zama tuwa dai ba Allah subhanahu wata'ala yana kawo wannan don saboda in kana son ka san darajar abu to sai ka kalli kishi ya kai ina fatan kun fahimce ni yanzu misali idan kana son ka san kimar wato wadata sai ka kalli bi sai ka kalli talauci idan ana son a san kimar haske sai ana mi sai ana cikin duhu yanzu komi karamcin haske in ana cikin duhu an kadan ya da ya kadan sai kaga amfanin shi ko ba haka nan bane amma in akwai haske don ka zo da fitila yanzu nan cikin masallacin Imam Malik ka zo da fitila ana ganin kimarta sai a ce Allah kai kashe ya baka ka ba mutane aiki amma in an kai kufir bab kana kunnawa sai kaga kowa ya ga amfanin shi to dan haka fa bi diddiha tatabayyana al-ashya'u ba a gane kimar abu sai an kalli kishi ya tai ba ka gane kimar imani sai ka kalli kafirci ba ka gane tasirin imani sai ka kalli yadda kafirai suke gudanar da rayuwarsu da yadda musulmi suke gudanar da rayuwarsu nan ne zaka gane kimar imani musulmi yana cikin tahara so biyar yake yin sallah yayi alwala kafiri kuma bai sallah in yayi kashi da fitsari sai dai ya sa wannan lotus cikin wari yake ina fata an fahimce ni wannan yake tuna min wata kissa wani kafiri da shi da musulmi bature yazo yana aibanta musulmi sai ce mai sai kafirin ya ce ma musulmi ku musulmi baya kuke ba ku nan ga kere-kere yace a wajen kere-kere mun yarda nan na sakan ma yace kuma ku musulmi ba ku cika alkawali in kun ka faɗi magana ba ita ake samu ba ya ce na yardan maka ya ce ku musulmi ba ku da ƙoƙari wajen aiki ya ce na yarda ba mu ba da ƙwazo wajen aiki ko ba haka ba ya kama zadangawa ya kama lissafawa ya kama lissafawa sai ce ku musulmi ƙazamai kuke ya ce ƙarya kake yi ya ce musulmi ba ƙazami na ba ya ce kuma in ko ka ce haka sai ya ce cire wando na in cire wandon ka a duba yanzu a gani musulmi ɗahara yake yi idan ya je dush ko ya je toilet zai yi ɗahara ya sallah kafiri in yayi fitsari sai dai sa lotus in yayi kashi musulmi zai wanke shi ko zai sa lotus wanne ne wandon shi yake da wari yace to dauko yanzu a dauko wandon ka in bude na waye yanzu a duba a gani wani na aka zabi ka gani ina fata fahimci ne don haka mai imani ba zai taba zamantowa ɗaya da wani ke mai kafiri ba balle har musulmi ya fifita kafiri akan wato musulmi ya fifita kafiri akan dan uwan shi musulmi irin abin da muke gani yanzu yana faruwa muna fifita kafirai akan ƴan uwanmu musulmi wannan muqarana ce Allah subhanahu wata'ala yi waɗanda wato wannan sai Allah ce wanda ya nemi abin da zai sa a abin da zai sa a samu yarda Allah yin jihadi fi sabilillah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yaki sun nemi abin da zai sa su samu yarda Allah ayoyin da za su zo za su yi bayani kan wannan afa man ittaba'a ridwanallah kaman ba afwan fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallah kaga su waɗannan sabban ittaba'u ridwanallah shaida ce ta Allah shi ko ridwanun min Allah shine abin da yafi aljanna in ka samu yarda Allah yafi ka samu aljanna ina fata an fahimce ni domin da yarda Allah ne ake samun tabbata a cikin aljanna ina fata an fahimce ni وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر رضوان من الله samun yarda ta Ubangiji akbar ai min dukhulil janna ya fi wato shiga cikin aljanna daraja da kima a wajen Allah subhanahu wataala da haka kaman ba a bi sakhatin min Allah kaman wanda ya dawo daga fushi daga wajen ubangijinsa me yake sawa Allah ya fushi da kai shine ka afka cikin shirka ka afka cikin kafirci ka afka cikin sabon Allah ka ki aikata manya manyan abubuwa ko ababe waɗanda Allah subhanahu wataala ya umurce ka in kai yi zina ka aikata abin da aka ce kada ka aikata kaga zaka samu zunubi ko ba haka nan bane to in ka ƙi yin sallah kaga rashin aikatawa ne amma shi ma zai sa Allah subhanahu wata'ala yayi hushi da kai rashin yin wa'azi yana sa wa Allah ya hushi da al'umma Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru suna jibinta waɗanda suka kafirta suna tsokar su abin masoya sai Allah ce labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allah alaihim kaga Allah yayi fushi da su saboda irin waɗannan ayyuka da suke aikatawa ashe al'ummar da ba a wa'azi a cikin ta Allah yayi fushi da ita al'ummar da ba a cewa a bari don Allah Allah yayi fushi da ita al'ummar da suke son kafirrai suke ganin kimar kafirrai da masu saƙon Allah fiye da masu imani Allah ya fushi da su an sakhita Allahu alaihim wannan muqarana ce Allah subhanahu wata'ala yi ba yadda za a yi mai imani shi zan kama wanda bai da imani ba yadda za a yi mai ilmi ya zama to kama wanda bai da ilmi alhali ko abinda mutane suke kallo kenan abinda mutane suke tunani kenan waɗanda suke saba ma Allah sun fi kowa tunanin su samu shiga aljanna mutumin da ya zo yanzu aikin shi bai tuba ba zina caca ɓannatar da dukiya cikin aikin fasadi zaluntar mutane amma kuma son shi kai ya rigai wanda yake zuwa masallaci aljanna a ya tsuma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im wanda bai zuwa sallar asuba son yake yi shi zai riga masu zuwa sallar asuba shi shiga aljanna kaga wannan yaudara ce sannan kuma wannan ka yaudari kanka ne domin abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni a wurare da dama Allah ya kawo irin wannan usulubi am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون بيوا da mai da'a da wanda bai da'a su zamanto daya kada kai sake ka saba ma Allah kana shashanci kuma ka ce aljanna zaka kawai kuma kafi waɗanda suka yi imani wannan yaudarar kanka ne kake yi ka tuba zuwa ga Allah ka yi aiki na gari kuma ka ci gaba da fata baka san baka san yadda zaka kare ba shine abin da ya kamata mu gane amma yanzu duk mutanen da suke gaba gaba wajen yi ma Allah ta'addanci su suke ganin su suka fi cancanta da samun aljanna fiye da waɗanda suka bi da Allah subhanahu wata'ala sau da kafa Allah ya gane da mu sai Allah ce wa ma'wahu jahannam shi wanda wato yayi abinda ya dawo da fushi na ubangiji makomar shi ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir Allah ce makoma tayi muni a ce mutun zai koma a wata jahannama duk dadin da ya sha duk matsayin da gare shi a duniya duk irin yadda ya samu wato jin dadi na rayuwar duniya kuma a ce karshe wutar jahannama tayi muni domin karkon ya kamata a duba kana da babban matsayi na duniya kana da izinin ka sa a yi kamar yadda suke cewa ka sa a karya ko babu gaba kana da dukiya mai yawa ka shiga mota mai kyau ka ni'imtu da duniya mutane na ma hidima kana jin daɗi ana girmama ka a duniya irin girmamawa ta duniya amma ƙarshe a ce duk wannan abin naka da ‘ya'yanka da matanka da dukiyarka da babban diplom ɗinka da duk abin da ka tara duniya a ce ƙarshe wutar jahannama za ka koma bi isal masir tidda ba kuma a ce ita ce wutar jahannama sai Allah ya ce
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون sai Allah ce hum su darajatun darajoji ne mataki mataki ne inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai malamai suka yi magana guda uku anan shin hum kafirai ake nuhi ko ko musulmi waɗansu suka ce musulmi ake nufi domin in an ce darajat shi ne abin da zai hau sama ko ba haka ba to kaga musulmi wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan aya tana ƙaryatar da waɗanda suke cewa imani kala ɗaya ne bai da bambanci ina fata an fahimci imani ba ɗaya ba ne domin imani abu ne wanda yake yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa yana daɗuwa idan kana aiki na ɗa'a kullum kana ƙarawa yana raguwa in kana yin saƙon Allah ko kana ragewa bisa ga aikin ɗa'a wanda kake yi kaga ashe hum su muminai darajatun matsayi matsayi ne mataki mataki ne a wajen Allah subhanahu wata'ala imanin su ba ɗai bane kaga wannan aya ta ƙaryatar da waɗanda suke cewa imani iri ɗaya ne kaga imanin annabawa ba ɗai shike da imanin waɗanda ba annabawa ba imanin sahabbai ba ɗai shike da imanin waɗanda ba suke sahabbai ba kuma ko cikin mutane ana ganin tasirin imanin wani da na wani ba ɗai bane ina fatan kun fahimce ni wani musulmi ne amma bai iya ciyar da dukiyar shi a cikin aikin Allah ina fatan kuna fahimta ta shi ya yarda da musulunci amma babi guda abbai so a ce a bada kuɗi fi sabilillah ya yarda ya je sallah masallaci ya yarda yayi kaza ya yarda yayi kaza amma shi abinda bai so da Allah kada a ce a bada kuɗi shi abinda bai bukata kenan abinda da yawan musulmi suka yarda da shi kenan mu musulmcin zamanin mu yanzu komai an yarda da shi malan ka ja aya ayi sallah ayi wa'azi ayi waye amma don Allah mallan a barzan a bada kuɗi mu dai zan tan bada kuɗin nan ba musun shi a yana yiwuwa ka ce kana son Allah kuma baka sa dukiya ka cikin aikin Allah ɗanka da kake so la kolka kake biya mai ta san ki san mil dan mi ka kashe mai kuɗin don kana kamna tai ka biya mai la kolta jika ɗari biyar ta miliyon guda ka sai mai mota ta miliyon hamsin ko babu ƴaƴan da ake sai ma motoci na miliyon hamsin ka gina mai gida na miliyon ɗari ka kai shi maka ka yi mai aure ka ba shi kuma kuɗi ya kama kasuwanci dan mi kai mai haka don baka kamna tai maƙiyinka ne don kana son shi ko to shi Allah da ɗanka da ɗanka da Allah wa kafi su sai ka ji mutum ya ce wallahi ballan na son Allah da ɗana da Allah da matarka wa kafi ƙauna sai ka ji mutum ya ce wallahi na son Allah da matata ƙarya kake yi ni na sai ce ma ƙarya kake yi don ba a taɓa tashi aikin Allah ba ka ba da jika ashirin da biyar dala biyar dala goma matakka ko yanzu kai tsaye in tana da lalura ta jika ɗari da hamsin kai tsaye za a yi ka sai ma matakka vewit mota ta miliyan hamsin baka gina ma Allah masallaci ba na jika hamsin to yau muna gani motocin da ake hawa turai yau ana buga mota tana hitowa daga kamfani za ka ganin yau an kawo ta ana hawa to mi ka yi ma Allah kana da miliyar goma ba mu ga ka gina makaranta ta miliyon ɗari biyu ba masallaci na miliyon ɗari biyu kuma duk kana kaunar Allah wannan ƙarya ce shi yasa darajat masu kuɗi darajat ne wajen Allah wanda ya sanya dukiya ta cikin aikin Allah Allah zai bashi babban matsayi da wanda ya zo ya sa dukiya ta cikin aikin Allah da mai kuɗin da bai damu ba da aikin Allah ba yadda za a yi su zamanto iri ɗaya ko da musulmi ne malamin da yake tsaye ya karantar da al'umma ya yi wa'azi ya yi jihadi ya shiga ƙauyuka ya shiga garuruwa ya shiga gidan tv ya shiga gidan rediyo ya zamna cikin unguwar da yake karantar da mutane bai zama malamin da ya karatu ya samu diplom ko wanda ya karatu ya shiga zuwa harkokin shi na kasuwanci ba yadda za a yi su zamanto ɗaya wajen Allah subhanahu wataala darajat shi yasa Allah ce yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ورحمة وكان الله غفورا رحيما النبوة تلك الرسل فضلنا ba'dahum ala ba'd wannan ya nuna cewa ashe musulmi mataki mataki ne ba duk daya ke ba wani yafi wani wajen Allah abin da ka sawa kuma kafi wani shine kafi wani tsoron Allah kafi wani yi ma Allah biyayya kafi wani gudun abin da Allah subhanahu wataala ce a bari ba don kai mutum matsayi a duniya ba yana yiwa kai ne deje a ma'aikata mai gadin da ke gadin ma'aikatar ka yafi yafi ka a wajen Allah don shi sallah yake yi cikin lokaci kai ko deje kake salloli biyar sai kaga dama kake hada su bai shan giya kai dan giya ne bai biyan mata kai biyan mata kake yi to don kana deje a duniya an sama deje director general shi ko ba deje bane an ce mai mai gadi eh guardian ko gardinye shi kenan sai ka fishi wajen Allah wallahi ba zai taba yiwa ba wannan shine abin da mutane ba su son a gaya musu ba su son a ce musu wanda ya fi wajen Allah shine wanda yake aikin Allah da haka kasancewa Khadija wannan a duniyance kenan ina fata an fince ni wanga ko kasancewa shi gardiyan wato mai gadi shine na a duniyance kenan to an ka shiga babin Allah kuma sai a kalli wani ne yake sallah wani ne wanda baya sallah nan duniyancin ka kai ga dokar babban wato biya wannan duniya kenan to amma can wajen Allah fa ko ko sallolin da yake yi kuma a kwasula da gaba ɗaya kuma a azaba kuma can kuma lahira ka fi shi haka za a yi maka ha abu na biyu waɗansu malamai suka ce a'a nan darajat ana magana ne kan kafirai kun fahimce ni don haka su kafiran nan mataki mataki ne to amma kasancewar darajat shine wani abu na saman wani daga addurju na addurju shine kamar a ce wato matattakala ina fata kun fahimce ni sai a ce wannan matattakala kamar in zaka hau soro ko bene wannan saman wannan darajat kenan daga nan aka ɗauko shi to su kafirai ai ba darajatu bane tunda in aka dauko daga muminai kasa na za a yi ya kamata a ce hum darakatun inda Allah ina fatan fahimce ni su lalatacci ne wani na kasan wani wani na saman wani ina fatan fahimce ni sai suka ce to ba za a ce maka kafirai hum darajatun ba sai wadansu malamai suka ce a'a ai shi darajat nan in muka dauko muminai muka dauko muminai muka kai karshe to su ma kafirai ai ba matsayi guda bane kafirai daban-daban suke wani kafiri laifin shi bai kai na wani ba ko ba karan bane a fir'auna laifin shi duk ɗaya ne da sauran na kafirai a ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce innahu kana aliyan min almusrifin shi fir'auna ya zama to babba yana daga cikin manya manya ogogi waɗanda suka yi banna a bayan ƙasa kaga ashe bai yiwa a ce duk ɗaya suke na fata kun filce ni sai ya zamanto kenan nan kaman ba a bisa khatin min Allah tunda shi ne aqrab man ittaba ridwan Allah yana da nisa man ba a bisa khatin min Allah shine mafi kusa sannan kuma Allah ya ce summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya zamu cirike zamu tsamike min kulli shi'atin daga kowace jama'a daga kowace al'umma ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya mafi tsananin girman kai da taurin kai da keta haddi da iyakoki na Allah subhanahu wataala ashe cikin su akwai mafi tsanani akwai mai dama dama thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siriya mu ne muka fi sanin waɗanda suka fi cancanta su konu da ita ashe ko cikin jahannama ita ma matsayi matsayi ta kenan sai mu ce cikin kafirai su ma mataki mataki na akwai number one kamar su irin su fir'auna zai shiga gaba mutanen shi su biyo baya yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar cikin banna akwai shugabannin ne ko ba haka nan bane waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wannan yake nuna cewa kenan da aka ce darajat wadanda suka ce kafirai ake nufi amma zance mafi inganci shine da muminai da kafirai dukkan su darajat ne an gane ni muminai daga annabawa a yau ƙasa kafirai daga irin su fir'auna a yau ƙasa darajat domin nan yayi zancen man ittaba'a ridwanallah sannan kuma yayi zancen man ba'a bi sakhatin min Allah kenan da man ittaba'a ridwanallah da man ba'a bi sakhatin min Allah hum darajatun inda Allah kowani yana da nashi matsayi kuma daidai aikinka daidai irin sakamakon da zaka tashi ranar tashi alkiyama domin wannan shine cikakken adalci na Allah wanda ya fi ta'addanci ya fi sha azaba wanda ya fi aiki na da'a ya fi samun falala mai girma ina fata kun fahimce ni wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne ko kuma Allah masani ne bima ya'maluna ga abinda bayan shi suke aikatawa dan haka duk abinda ka aikata Allah ya sani akwai abinda kake yi gaban mutane akwai abinda baka yi gaban mutane gaban mutane sai kai dabi'o'i masu kyau ko ba haka ba gaban mutane ka yi abin da za a yabonka a ganka masallaci a ganka wajen wa'azi a ganka kana ƙoƙarin aikata alkhairi da sadaka to in ka shiga gidanka ƙaƙa cikin dush yi kake aikatawa in ana taro da kai da abokananka menene kuke faɗa in za ku shirya wani kulle-kulle mi kuke faɗa da kai da matakka menene kuke shiryawa da kai da ƴan uwanka na jini na kud da kud in kuka yi reniyo menene kuke shiryawa nan ya kamata ku kulli kanku ku binciki kawunan ku saboda dan adam lokacin da kake ganin kowa bai ganin ka kasan cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka wani malami yana karantar da ɗaliban shi to yanzu yana son ya jaraba su ya ga ilmin su ko ba gaskiya ba ka san ba karantar da mutane ba sai an yi daraba aka gane wani kamar abin nan yake randa yake wani kuma kamar kwando yake randa in an zuba in an zuba mata ruwa tana cika ko ba ta cika kwando in an zuba mai ruwa yana cika to wani dalibi kwando ne wani dalibi kuma tukunya ne ya ba su karatu ya ba su karatu yana ganin cewa kilan ko zai mutu akwai wanda zai gare shi daga cikin su sai ya samu zakara guda biyu yabba wannan yabba wannan ya ce abinda nike so kowa ya je ya yanke min wannan zakaran ya dawo min da shi inda kowa baya gane shi kaf kakkai sake ka yanka shi inda wani ke ganin ka ya so shikenan suka ɗauki zakaru guda ko da aka je aka minti goma sha biyar sai zo ma malam da zakara ya yanke ce mallan gashi na cika aiki mallan ce akwai kai irin ka aka so wanda ya cika aiki guda aka yi ta jiran shi aka yi ta jiran shi aka yi ta jiran shi sai can ya dawo da zakara kuma bai yanka ba mallan ya ce lafiya ya ce mallan sharaɗin ka na ni kasa cikawa ka ce in yanka shi inda kowa bai gani ya ce abinda da ka kewaya bakin gari wake ganin ka ya ce a'a duk inda ni tahi da na ɗauki yuka zan yanka shi sai in tuna Allah subhanahu wa ta'ala yana gani na sai mala ya ce to yanzu kan kai ka gane karatu inda muna da wannan imanin mu tuna ko ina muke Allah yana ganin mu da mun bar wadansu abubuwa amma yanzu abinda muke bayyana ma daban abinda muke kudurtawa muke koyewa daban abinda muke aikatawa gida daban abinda muke aikatawa waje daban abinda muke aikatawa kasashen etranje daban in mun dawo gida abinda muke aikatawa daban abinda muke gaya ma yan jarida da kuma kafafen yada labarai daban abinda muke kullawa lokacin da muke yin wata reunion ta ayyukan mu daban shi yasa duniyar musulmi ta lalace turawa sun halaka mu kamar da suka halaka kawunan su in dai za a talla ko za a gwada ma duniya sai a yi ta gwadi pa pa pa pa pa pa abinda duniya za ta gani sai kaga ana ta kokarin a sanya kuɗi mutane su gani amma duk abin da za a yi daga ƙasa sai a yi na lalaci abin da za a gwada ma duniya ko a ɗauko 'yan jarida sai a yi ta nuna wani abu wanda ba shi ba ne wanda ba wai hatta da gwamnatocin da suke ganin akan addini suke wani lokaci suna irin wannan banda masu kuɗi suna irin wannan banda malamai suna irin wannan banda da yawan mutane abin da ake gani a duniya wanda za a tallashi na suke ba kokari za ka ga wani mutum in dai an ce maka za a wa'azin ƙasa zai ba da miliyan goma amma ga masallacin nan da a cikin karshen shi a ba da jika ɗari biyar a sai fintir a sa musu a gyara ya ƙiya saboda wancan faɗar sunan shi za a yi ya ba da miliyan goma a jin ƙasa amma nan masallacin ne wanda in yayi tsakanin shi na da Allah ba kowa ma zai sani ba ko wanda a cikin karshen ba zai yi ba bakon malami in zai zo zai kashe mai miliyan goma amma ga malaman da suke gari guda wani ko abincin da zai ci babu ba zai tura mai ba ko buhun shinkafa ina fata fahimce ni saboda wancan malami ne babba zai zo ya shiga gidan TV ya ce ana ta yi ƙasa kaza alhaji wani ya yi min kaza ce Allahu akbar an ji sunan shi a wannan ƙasa amma wannan Allah zai yi ma ba zai yi ba shi yasa malaman da ke tare da shi sai ka gansu cikin wahala malaman da suke waje suna can yana tura musu miliyoyi wai shi wancan za a faɗa wannan ba za a faɗa ba malami yana son wa'azi in an ce a zo mallan ayi wa'azi karcen shi bai wa'azi garinsu bai wa'azi amma in an shirya wa'azin kasa sai kaga shi na ta fushi da mutane in ba a rubuta suna ne cikin lista ta wa'azin kasa ba in ba a sanya suna ne ba cikin gidan tele ko gidan radio haushi yake yi shi yasa abin da ɗaya suka bukata a zo a kai sunan shi gidan tele a ce gidan tele shi ka wa'azi shek ko gidan radio da wanda ya iya da wanda bai iya ba suna nan suna ta gidan radio da mai ilimin da wanda bai ilimin da wanda ya yi karatun da wanda bai yi karatun ba kowa sun yake a ganshi gidan rediyo da gidan tele amma masu wa'azin nan gidan rediyo da gidan tele wani na gaba da sallah a karcen su wani na ga karantar da mutane ko so ɗaya a sati fi sabilillah ina suke wa yake yin wa'azi ko so ɗaya a sati ina suke ba su yi saboda ba neman yarda Allah ake yi cikin al'amuran ba wanda zai yi don Allah zai yi ne abubuwan da mutane ba su gani siyasa da kuma wato abin da kafafen yada labarai wannan al'amari ne na siyasa amma aiki na jama'arka shi ne kamata ka yi ƙoƙari mutanen da ba su da imani farfaganda ta yi yawa cikin ɗabi'arsu in kana son ka san mutumin kirki kalli waɗanda suke tare da shi shin suna yabon shi ko ba su yabon shi amma na nesa suna yabon ka na kusa suna zagin ka kai ba mutumin kirki ba ne na fata an fahimci yanzu mace za ka gani matar aure mijinta wata uku ba ta mai sallama amma in ta fita duk inda majalisin maza suke salamu alaikum salamu alaikum salama duk gidan da ta shiga sai ta gaishe su amma wata uku mijinta ba ta mai gaisuwa to wannan shine kirki kai ka saba kana mu'amala mai kyau da mutane amma babanka ba ruwanka da shi me ya amfanin dukiyarka mahaifinka bai ci dukiyarka ba ka ba da jika ɗari biyar nan ka ba da miliyan guda ka ba da miliyan guda amma mahaifinka in yana son jika biyar bai samu ka yi mutumin kirki ne baka taimaka ma 'ya'yanka ba ka je kana taimaka ma 'ya'yan wasu wannan shi ne kirki baka taimaka ma makwautanka ba amma kana can kana taimaka ma waɗansu mutane ‘yan uwanka na jini baka taimaka musu ba amma kana can kana taimaka ma waɗansu mutane kowa yana da haƙƙin shi ka taimaka mishi to wannan shi ne abin da ake bukata in kana son ka gane aikin da kake yi na neman yarda Allah ne kuma ka san Allah yana ganin ka shi ne mafi kusa a bashi haƙƙin shi sannan a je zuwa ga nisa kafin matar wani ta ci matar ka ta ci kafin kanin wani ya ci kanin kai ya ci kafin malaman wani gari su ci malaman da ke tare da kai su ci malaman ƙasar ku su ci kafin ƴan ƙasar wasu su ci ƴan ƙasar ka su ci kafin ƴan fadar wani su ci ƴan fadar ka su ci kafin ki yi ma mijin wata biyayya ki yi ma mijin ki biyayya mana in ke mutum ne kirki ce wannan shi ne abin da ya kamata mai tsoron Allah aikin shi na baɗini ya fi wanda ba sai an ba sai an ji sunan shi ba ya fi wanda sai an ji sunanai ko kuma su yi kusa ko su zo daidai amma ba ayyukan ka ba da ake gani na zahiri su yi yawa su zan malayin miliyoyi amma aikin neman yarda Allah dan kaɗan ne kake yi wannan yana nuna cewa imanin ka bai da ƙarfi wannan ka'ida kenan jama'a aikin da aka yi ba na neman shuhura ba shi ya kamata yi yawa ina yake ba ai na duniya ake nema kai dai a gare ka an gwado ka cikin tede ta ce a wani mun gane ka cikin tede ce a haka nan na kun san lokaci ya riga yayi laqad manna Allah
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلون عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce, Laƙad manna Allah, haƙiƙa Allah ya yi ni'ima ya yi baiwa, alal mu'mini na akan muminai, iz ba'atha fihim lokacin da ya aiko musu ko saboda ya aiko musu, ko ya tayar fihim a cikinsu, rasulan manzo min anfusihim daga kawuninsu. Wannan aya kana iya ka ɗauke ta khassa, ana zancen sahabbai ne, kenan sai ta zamanto aya ce ba dukkan al'ummomi ake nufi ba. ko kuma laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah yayi baiwa akan mu'minai in dukkan mu'minan duniya Allah yake nushi kina Allah ya baiwa gare su iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim domin ya turo musu manzo min anfusihim daga cikin su kaga in ka ce mu'minai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sahabbai ake nufi al mu'minina sai zamanto khas in ka ce a'a dukkan mu'minai wannan Allah yana tuna ni'imar da yake akan mu'minai sai dai in mun ce dukkan muminai to ayat tana da buƙatar wani bayani saman wannan bayani na zahiri domin ba dukkan annabin da ya an ce min anfusihim daga gare su a to ai akwai annabawan da ba daga cikin mutanen su suke ba tura su akai ina fata an fince ni kamar annabi lut aika shi akai ina fata an fince ni ba cikin wannan alƙarya yake ba an tura shi ne yaje yi musu wa'azi to kaga sai zaman to ba min anfusihim bane sai zaman to nan min anfusihim wato mafi yawancin annabawa an tura su ne daga wato mutanen su ko kuma mu dauki wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum babu wani annabi wanda an ka aika face sai da yaren mutanen sai zaman to in ma lutu ya iya yaren waɗancan mutanen ko ko shi ma daga cikin su ya tashi ina fata kun fahimce ni ko ka dauke ta amma ko kuma ka dauke ta khassa wannan ni'ima ce wadda babu ni'ima irin ta shi yasa Allah ya bude da ni'ima in an ce Allah ya yi ni'ima manna Allah ba an ce Allah ya ni'ima ba to ba a ce an ba ku kuɗi ba an gane ko ba a ce kuma an ba da matsayi na duniya ba sai an ka ce iz ba asa fihim rasulan minhum ko min anfusihim a an turo muku manzo ashe babban ni'ima a wajen Allah shine a fitar da ku daga jahilci a fitar da ku daga duhun kafirci shi yasa aka zance an yi muku ni'ima ba wai dan an ba ku kayan duniya ba sai Allah ce yatlu alaihim ayati manzon nan yana karanta musu ayoyinsa ashe karanta aya yana daga cikin uslubi na da'awa in ba karatun qur'ani ɗaya ka iya sai ka je ka yi qira'a in ka yi qira'a sai a je a rinka yada ta a duniya shi ne tilawa ko to da yawan mutane suna shiga cikin musulunci su ji karatun alkur'ani in Allah ya rufe su da shari'a ko ba haka ba kuma mutanen da ba ba su jin larabci ba sai an fassara ba an ba alkur'ani sai ya kama su ga larabawa nan suna jin larabcin da komai kuma a karanta qur'ani kuma za su yi imani ba kasashen larabawa akwai kiristoci ko babu Misra akwai kiristoci, Ordon akwai kiristoci, ƙasar Lubnan akwai kiristoci, ana karanta Al'ur'ani dare da rana ba su imani, ba da larabci ba ne ake karanta Al'ur'ani da larabci ne, yarensu ne ko ba yarensu ba ne, yarensu ne, suna fahimta ko ba su fahimta, suna ji suna fahimta amma ba su ganewa. Amma sai kaga mutum an karanta mai Al'ur'ani bai jin larabci sai alkur'ani ya kama shi wata mata a ƙasar turai wani malami yana wa'azi to in ya zo kun san in an ja aya sai an fassara to wani lokaci bai jan aya sai ya fassara aya to lokacin da yake yin turanci english in yana zance nashi in ya kai wajen maganar ubangiji in ya fassara sai ta ji abin ya canza sai ta ce ita tana jin akwai bambanci cikin zancen shi guda biyu akwai lokacin da sai ta ji zancen shi bai da ƙarfi wani lokaci kuma sai ta ji zancen nashi ya kama zuciyarta sai aka gano ashe duk inda za a fassara aya nan ne abin yake canzawa sai ta ji wata aya aya guda tana ɗauke da abubuwa guda takwas aya guda fa tana ɗauke da labari guda biyu tana ɗauke da umarni guda biyu tana ɗauke da hani guda biyu tana ɗauke da bushara guda biyu ko da aka fassara wannan aya kai tsaye wannan mata ta musulunta dan dan adam bai da uslubin da zai irin wannan magana wace aya ce aya ce tana cikin suratul qasas wa auhayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin kaga wa auhayna ila ummi musa labari na farko kenan ko ba ka nan bane an ardihi aka ce mata tare ne shi ta shayar da shi ta bashi nono daya umurni ɗaya kenan ko fa idza khifti alaihi idan kika ji tsoro to fa alqihi fil yammi kaji umurni na biyu ko ba ka nan bane wala takhafi kada ki ji tsoro wala tahzani kada ki ji bakin ciki nawa kenan biyu kenan hani biyu inna radduhu ilayki bushara ta daya wa ja'iluhu min al-mursalin bushara ta biyu ina fata kun fahimta auhayna ila ummi musa labari na farko ina fata kun fahimce ni labari ne an ka baka cewa an yi wahayi zuwa ga uwar annabi musa alaihi salam an ardihi umurni ne na farko irdihi ki shayar da shi umurni ne na farko to fa idha khifti alaihi an ba da labari in kin ji tsoro nan labari ne ake basuwa kaga mun samu labari biyu fa alqihi fil yammi kaga nan an bada umurni na biyu kenan mun samu labari biyu mun samu umurni na biyu ko baka ba sai an ka ce wala takhafi hani akai kada ki ji tsoro wala tahzani kada ki ji bakin ciki mun samu hani biyu ko inna radduhu ilayki za mu dawo da shi zuwa gare ki bushara ce kuma bushara ba wa ja'iluhu minal mursalin kuma za mu sanya shi ya kasance daga cikin manzanni bushara ce kuma bushara ba ce kai tsaye da ta ji wannan aya ta musulunta ina fata kun fahimta to don haka karanta ayoyi yana daga cikin uslubi na da'awa a ɗauki mahaddata alkur'ani su yi haddata alkur'ani akwai istidiyo istidiyo sun karanta alkur'ani in kana da ko ka bude istidiyo a rinka yada kasat kasat na musulunci ko kuma in baka da in babu istidiyo na na, na musulmai ko ko kai baka da ka zuba ma mahaddacin alkur'ani kuɗi gwani wanda ya iya kira'a yana da sauti mai kyau ya san tajwidi yayi a yada cikin al'umma shi ma usulubi ne da'awa yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim yana tsarkakar da su mai wa'azi a cikin al'umma yana kokarin ya tsarkakar da mutane ba yayi musu wanka ba ya kawo odi jabele ya musu wanka ko sabuni ko sokilin a'a ya tsarkake su daga datti na kafirci da datti na shirka da datti na munanan dabi'u ana shangiya a bar shangiya shi da abin da ake bukata ko ba haka ba kaga an tsarkake shi ba wai don saboda ce a'a aje ai mai wanka ba wannan aikin banza ne wa yu'allimuhumul kitaba manzon nan yana sanar da su littafi ina fata an fahimce ni kaga ashe aiki ne na mai da'awa ka karantar da al'umma ba ka ce kai baka karantar da kowa ba tunda mutane ba su baka kuɗi kai kuma baka karantar da su a'a ka fitar da awa biyu da fi sabilillahi sauran lokuta ka ce zuwa nima abincinka wal hikma kuma manzon nan yana karantar da su al hikma ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito daga sauran sahabbai sai Allah ce wa in kanu min qablu haqiqa can wato damiru sha'ani ai wa innahu yadda al'amarin yake kanu sun kasance min qablu gabanin zuwan wannan manzo lafi dalalin mubin suna cikin bata bayyananna bata ce bayyananna wadda ba a bukatar sai an tsaya an yi dogon tunani duk lokacin da ake cikin jahiliya ana cikin bala'i mai da mai shekara talatin baya kafin zuwan da'awa ta yi karfi ya mai take an damu da sallah ba damu da sallah ba kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duniya ta kasance yahkumuha qanunul ghab doka ta daji ita ce take aiki alqawiyyu ya'kulu ad-da'if ina fatan fice ni mai karfi ya canye mara karfi zaki ya canye barewa ba ita ga dokar daji dokar daji ba haka ne duniya take tafiya sun kasance mutun yana auren matan da mahaifin shi ya aura ya aura mutum ya aure uwa ta ma wadda ta haife shi a wasu riwayoyi in mutum ya mutu ya bar dukiya mai yawa za a ɗaukar sadaki a kai sai ta ce kai dukiyar nan da mu kai ta waje bari a yi na gida Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila ko ba haka nan bane sun kasance suna shangiya aka zo aka hana saboda tana tafiya da hankalinsu ina fata an fahimce ni innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga rijsun na yuzakim ina fata an fahimce ni sun kasance suna yin zina a wancan lokaci ka gani suna cikin duhun jahilci nan shekaru 30 in kan mai da 40 50 abubuwan da ake yi a da a nan kasashen mu sai kai mamaki da in kai ba babban mushriki kake ba ba wata tsiya kake ba a kasashen mu in ka ga ana tsoron ka shirka kake yi sai ka ji an cewa da bai tabuwa rikidewa kai ya zan musa rikidewa kai ya zan kare ko ba ka ke cewa ba mai buwa gare shi an kasance ana alfahari da doguwa ana alfahari da dodo yanzu kuma sun za abin gudu ko ba haka ba mu can muna da wani gari da ake cewa masalata inda ake zuwa ana yin arwa in kai yi sallah da za a kunna ma za a kunna ma wurin wuta a kone shi yanzu masallacin juma'a biyu akwai garin baura da ana kiran sallah ba a yi yanzu ba jikokin baura su ne gaba cikin aikin sunna a Nijar abubuwan da aka sace ana alfahari da su ina suke ina laya ina dagumi ina karho da ake alfahari da su wani kaza bai ci ne kaza bai ci ne yanzu ka zan abin gudu babu ruwan mutane da wannan da in ana roƙon ruwa ba sallah ake zuwa ba mi ake yi burja ake yi kun san burja dai ko da bori da burja baka san burja ba bori ka sani mace ta za ta zo tana tafiya mutane na baya gare ta in an ka ce kurururu burja za ta daga zaninta ta tsaya zir kowa yana kallon ta wai haka ne ake roƙon ruwa wajen Allah subhanahu wataala ko ba kanka sun ce ana yi ba ku gaya mana da cizawa in mun mun faɗa daidai ba aure da kawai gashi nan iyaka in kaga matar da kake so ka ɗauka hakan gana al'amurra ana ta yi cikin jahilci ina fata kun fahimce ni wai duk wannan abu da ake yi amma mutane ba su gane tasirin alkur'ani da da'awa ba da malamai a cikin su da ya mai sallar tarawih labari ce gidajen giya ma'aikatan gwamnati ba ruwan su da addini yau cikin service ka zo ka iska an fidda masallaci da ba zancen sallah ba zancen Allah sojoji sun kasance da babban soja shine katon mushriki babban mushriki a cikin sojoji wanda za a halba mai bindiga ba ta ji wanda ɗan an ce mai don Allah ka bari ya ji kamar an ɓace shi ne an zage shi shine soja da yanzu ko kwamfanyi ana sallah kwamfanyi ana barin gemi kwamfanyi ana kaza ana da'awa bariyar can ɗaya daga cikin waɗanda suka zo musabaka ta sunna tv a wajenmu hafijin alkur'ani ne son dabi yake soji ne cikin sojoji mahaddata alkur'ani na nan masu ba da sallah cikin su na nan waɗanda suke iya yin hutuba suna nan daga cikin su da ko sai kana shirka da sai an san ka kai ba ka halbuwa ba ka kaza ba ka sallah arne kake ba ka sallah ba ka cin abin mai sallah na fata an fahimci duk ba kan kasance ana yi ba mata jahiliya mace bata iya wankan janaba ba mutum sai an kai mai amarya sai bai iya wankan janaba ba ran nan na za a koya mai wankan janaba ko ba haka nan bane mutane suna cikin jahilci mi mata suka sani yau gashi mata suna zuwa har da alkur'ani musabaka yanzu wannan ta duniya da wannan da muke yi a nan ta ƙasa da sauran ta afirka kuna gani mata za su zo su karanta alkur'ani wannan musabaka ta bana akwai wata mata ta zo ta yi alkur'ani ko alaramba kuma akwai wata ma mata bi sun ka zo suka yi ta alkur'ani izib talatin mata suna zuwa da ko mace banda sallah cikin ɗaki ba abin da ta iya babu da'awa ana cikin jahilci ba su iya wankan biki ba ba su iya wankan haila ba ba su iya wankan janaba ba ana zamanin rudut babu komi al'umma tana cikin banna kuɗin mu mi suka kai mu matsayin duniya mi ya kai mu yau ga yaran mahaddata alqur'ani da an ce ma watan ramadan ya kama yaro mai shekara 16 shi yake bada sallah a ungosu mi ya kawo wannan saboda da'awa saboda fadakarwa saboda karantarwa da ake ma al'umma ina fatan kuna fahimta ta duk mine ne kawo wannan canji shekara talatin da suka wuce mine ne kawo wannan canji muna tambaye ku malam mai karatun alkur'ani sai ka yi ƙasa-ƙasa da sautinka malam mai karatun alkur'ani yana da kyau mutanen da suke sama sautinku yana kawowa zuwa gare mu muna tafsirin alkur'ani sai ku yi muna hakuri in mun kare kuna iya itikafi sai ku ci gaba da karatunku bai kai sai mun yi muku magana ba ina fatan kuna fahimta ta ya aka yi da'awa ya aka yi da'awa mina na ya kawo canji irin wannan yau ka iske yara mahaddata alqur'ani yara masu tafsirin alqur'ani da sai tsoho mai shekara 70 a zauri in kaga mutum na tafsirin alqur'ani sai ya kai babban malami ko ba haka ba to yau ga matasa nan mata mahaddata alqur'ani duk wannan canji da aka samu a ta ina aka same shi kuɗi ne suka zo suka kawo da shi ko koma canjin siyasa ne zai kawo da shi ku gaya muna da baka ganin yaro da gemi babu fada a ce Allah a ya ce ko annabi ya ce in dai fada ce ta matasa sai dai tsohi su kaɗai na aka samu limami guda sai ya mutu mallami guda na ga tafsiri shi kaɗai ga fatawa shi kaɗai aka sani duk me ya kawo wannan to da'awa ita take sawar mutane su taso daga cikin jahilci al'umma yanzu gashi nan ta gane addinin ta da akwai ƙaryace-ƙaryacen da ake yi mutum ya zo ya ɗauko hadisi ya ta ƙarya ana sauraren shi ina suke waɗannan mutane masu ba da kyasoshi sun ɓace me ya kawo wannan da'awa don haka mutane su daina ganin da'awa kamar wani al'amari ne na wani amfanin al'umma ne gaba ɗaya da'awa ta zo ta wayar maka mutane da kai shi yasa dole a yi tsaye a da'awan nan a ga an yi tsaye a kanta birni da ƙauye a ga addini ya yaɗu kuma wannan wajibi ne akan dukkan al'umma wa in kanu min qablu can gabani an kasance cikin jahilci an kasance cikin ragaita an kasance cikin shirka an kasance cikin kafirci an kasance cikin sabon Allah tukuru amma da malaman nan waɗannan waɗanda suke suna magadan annabawa waɗanda suka bi irin abin da annabi yake yi ya tulu alaihim ayatihi su ma suna karanta muku ayoyin Allah wa yuzakkihim su ma suna tsarkake ku irin yadda annabi ke tsarkake sahabbai wa yuallimuhumul kitaba wal hikma suna karantar da ku alkitaba alqur'ani wal hikma da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ko da can su sun kasance ko da ku kun kasance min qablu lafi dhalalin mubin université yanzu gashi nan muna da karatu étudiant club des jeunes musulmans da université Abdul Mumun Diop baka isa kai sallah ba ana zuwa kai karka ce ga wani tannan sallah a kore ka daga université yau ga club des jeunes musulmans dalibai cikin bruskin su cikin kuɗin su da ake ba su na makaranta na wata suka fitar da dala 30 30 30 30 kaza kaza har su kai masallacin juma'a zamanin Muhammad Usman aka yi shi an bi duk hanyar da za a bi aka ce kada a yarda a bude masallaci kuma dole sai da aka bude masallacin nan nan muna ji RFI ta ce l'islam est rentré au Niger par la grande porte musulunci ya shiga Niger ta babbar kofa saboda mailimtan da suka son a bar su ba su san addini ba ba su san Allah ba su rinka shangiya su rinka zina su san manto sun ɗauke su wata tsiya su sace dukiyar ƙasarsu su kai wajen turawa su fi jin tsoron su da Allah an koya musu jin tsoron Allah da university zancen hijabi bai ko taso ba yau ta yi university abdulmumuni ka gani hijabi gashi nan da babu zancen Allah babu zancen masallaci yanzu masallacin juma'a kusan hudu akwai a cikin university abdulmumuni ko ba haka nan bane duk menene ya kawo wannan saboda da'awar da ake yi yau da gobe da haka dole na malamai ku yi hakuri ku dage da da'awa dole na kuma jama'a mu gane muhimmancin da'awa yau ko ina musulunci ya game babu zancen ka zo ka yi ƙarya in ka kawo aya sai an bincike ka hadisi sai an bincika baka zuwa kai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kissoshi na ƙarya da isra'iliya ka rike maka kanka abunka duk wallahi in ba da da'awa ba za a gane wannan ba sai Allah ce awalan ma asabatkum musiba awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير التي أولا ما أصابتكم مصيبة shin yanzu dan musiba ta shafe ku ko ko musiba ta afka muku an kashe muku mutane a fagen yaƙi an raunata da yawa daga cikinku qad asabtum mislaiha ku kun haddasa kun gadar da tamkarta menene tamkarta a can badar kun kashe mutum saba'in sannan kuma kun ribance mutum saba'in nan ba ana nufin tamkarta ba wato kamar riɓi ɗari da arba'in ba haka ake nufi ba a'a kun kashe saba'in sannan kun riƙe mutum saba'in fursunan yaƙi su kuma sun kashe muku mutum saba'in amma ba su karɓi fursunan yaƙi ba to da yace mislaiha kada ka ɗauki kamar wato tamkarta ɗari bisa ɗari ake nufi a'a in an ce mislaiha ta yi kama da ita ta wata hanya ina fata an fahimce ni don ba mutum ɗari da arba'in aka kashe a badar ba balle a ce mislaiha kanu kana nufin tamkar ta ɗari bisa ɗari ba haka ake nufi ba kun kashe saba'in can badar kun kama arba'in amma cikin saba'in kin nan da kuka kashe musu kun kashe musu jagorori ku kuka fara to in kai ma mutum mari biyu ya ma mari guda a ina ganin har yanzu yana biyar ka bashi ko wa ya kamata ya fi jin zafi ku da kuka kashe saba'in kuka ribanci saba'in bai dace ku ci zafi ba sai Allah ce qultum anna hadha sai kuka ce akai wannan hmm a kada al'amarin gashi kishin kun ga lamari ya ba mu mamaki mu daga sallah to in kana sallah sai an ka ce Allah bai jarraba ka ha ni daga zuwa wajen wa'azi to dan kana zuwa wajen wa'azi sai an ka ce Allah bai jarraba ka ni daga sallah a buga examen ban samu ba kuma wanda bai sallah ya samu to bari in sallah wani dalibi da an kai doro zilta na bak shi bai samu ba musulmi na wani kirista ya samu kuma cikin azumi na sai amso dan fiya wata biyu ya sha tunda Allah bai bashi baka ba to to ce ma an kai kana sallah Allah bai jarraba ka ha eh an ce ma kai kana musulmi na sai an ce kawai Allah bai jarraba ka dole na sai Allah ya mai da kake so a wallahi tun yanzu in zaka bi Allah ka san hanya Allah ya gare ta tun yanzu cikin musulunci akwai wahala yana yiwa a samu dadi zuwa gaba amma wallahi sai an ce waya a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim annabawa Allah ya jarrabe su ko ba haka nan bane am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah sai an girgiza an rige an rige ne nan ne shahado wanda ba ne nabi sai can a gane wanda ga bin Allah da gaskiya da wanda bin Allah da gaskiya don haka zamcin ma ka ce ka bi Allah kawai ka zama lahiya wallahi ƙarya kake yi annabawa sun sha wahala duniya ana fitar su a kashe an yi musu walakanci in ka ce Allah za ka bi wallahi kaga wannan don a gane kana bin Allah da gaske amma in dai don ka shiga musulunci na dukiya ta yi ma yawa ƴaƴa su yi ma yawa ka samu babban matsayi a duniya baka da problem kana cikin lafiya wallahi ba a samu wannan in kuma ka kafirce kuma wallahi baka samu wannan don duniya in kana kafiri sai ka ce waya in kana musulmi sai ka ce waya zaɓi wanda kake so gare ka ta ƙari amma wallahi sai an jarraba mutane qultum sai kun ce anna hadha ya akai haka mu da abdus la ilaha illallah mu da adda gaskiya gane da gemi a wajen exam wanda bai da gemi kuma ce a ce shi ya samu eh mai biyan mata dan giya ya samu ni ban samu ba ina ruwanka Allah ya ce baka samu in ta yi ma to ka bi Allah in ba sai ba baka bari gare ka ta ƙari sai ce qul huwa min indi anfusikum ka ce wannan daga wajen kawunan ku yake waɗansu malamai suka ce nan min indi an fusikum kenan laifin naku ne ku kuka aikata abin da yassa dama Allah ya yi muku alƙawalin za ku ci nasara in ba ku saba mai ba sai kuka saba walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahsunahum bi'izni Allah ya cika muku alƙawali kuna karkashe su da izinin Allah a hatta idza fashiltum sai lokacin da kuka ragwance wa tanaza'tum fil amr kuka yi sabani kuka yi jayayya wa asaitum kuka saba kaga ashe ba laihin Allah bane ku kuka saba aka saba muku min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke bukata na ganima da ni'ima da nasara kaga ashe laifin daga wajen wani daga wajen ku ne min inda anfusikum wadansu malaman tafsiri suka ce a'a qul huwa min indi anfusikum ai daga wajen kawunan ku ne lokacin da aka yi yakin badar aka kare aka kama mutum saba'in aka kashe mutum saba'in sai aka ba su zaɓi ko ku kashe waɗannan mutane guda saba'in ko ku amshi fidiya a fanshe su to wani suna ganin akwai bai dace a kashe su ba tunda dai a yaƙi ya riga ya ƙare sai suka ji tausayin su sai suka ce to a zaɓi fidiya wanda suratul anfal ta yi magana kan wannan ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وندا عمر يتي أكشيسو Abu Bakar da Manzo Allah sallallahu suka ce a sake su sai ga ayoyi sun sabka bayan an yarda an tabbatar da wannan Allah ya ce abin da ya kamata a kashe su amma tunda kun karba babu laifi to amma sai aka ce muku in kun yarda ku sake su to za a yi wani yaki zuwa gaba in aka yi wannan yakin to za su kashe muku mutum saba'in sai waɗansu suka a za a kashe mana mutum saba'in kai bai komi saboda kilan Allah na iya ɗauke mana wannan ai ba wani abu na ba Allah ya ce za su kashe mutum saba'in me yiwa Allah zai yafi ko ba haka ba ko kuma in sun kashe mana mutum saba'in ai ba laifi bane mu in mun kashe kafirai mun ka kashe ko ba haka nan bane su ko in suka kashe muna bi suka kashe muna musulmi musulmi in ya mutu wajen yaki na yayi aljanna kenan ba mu yi hasara ba kuma mu karbi dukiya kuma daga cikin su akwai waɗanda za su koya ma 'ya'yan musulmi karatu za a samu yadda za ilimi zai yaɗu cikin al'umma sai suka zaɓi wannan shine min indi anfusikum ku kuka zaɓa an gaya muku za su kashe muku kace kun yarda to waɗansu malamai su rinjayar da waccan riwaya domin imamu ahmad da imamu ibn abi hatim sun riwaito wannan riwaya kuma malaman hadisi sun ingantar da ita waɗansu malamai su ce a'a mu kalli alqur'ani ai shi ya kwaɗi illar da sun ka aikata dan wa asaitum yace to ya zamu yi waccan riwaya ce ingantatta wannan kuma ayat qur'ani ba a zance ingantatta ko ba haka ba wanne za mu ɗauka a dukansu za mu ɗauka tunda yana yiwa a haɗa waɗannan maganganun nan guda biyu yaya za mu yi mu haɗa su sai mu ce su suka zaɓi za a kashe mutum saba'in daga cikinsu kun fahimce ni wato sababi na abu yana iya zamantowa wani abu ya zamanto sababin wani abu da suka zaɓa cewa za a kashe mutu mutum saba'in aka amince musu za a yi haka to kuma sai Allah ya sanya sharaɗi da illa wadda za ta sa wani a kashe mutum saba'in shine su saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun fahimce ni Allah ya yi niyyar sai sun saba ma umarnin manzon shi sannan za a kashe mutum saba'in kenan dalili wanda zai sa a kashe mutum saba'in sun yarda sun amince sun yarda sun zaɓa sannan kuma saba ma manzo sai ya zamanto sababi na biyu wanda ya taimaka aka kashe mutum saba'in a wannan lokaci da ba su saba ma umarnin manzo ba da ba a kashe ba ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai komai babu abin da ya buwaye Allah amma Allah bayyan abu sai wanda ya dace da hikima ina kanin nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعادنا